أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markazu ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwal karkada abin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 22 ga wata na Rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da tara ga wata na uku shekara dubu biyu da goma sha tara kayan akwai kayan karatu akwai inda za mu tashi za mu tashi cikin surat yusuf za mu tashi aya ta tamanin da tara kayan nan kamar ne za mu jaddada ya wasu ba su ji ba zancen masu kawo tambayoyi tambaya da take da alaka da fikihu a barka a sauran darussanmu kenan a nan abin da yake da alaka da karatunmu ne kamata a kawo shi a nan duk da akwai guda ta mai maganar tsallake masallatayya ganin wata bida'a da ake a masallacin ya je inda ba a bida'a zai zamanto lahi babu lahin komi ga tabbatar da bin sunna kuma da samun ladan tahiya ta wuri mai tsawo na masallaci in ba matsala komi sai wata shuba da dan uwa wani dan uwa irin masu abin farkon fahimtar sunna wani ya aiko mishi wani vocal duk da ya aiko mishi da a takaice abinda ya sa wani malami na bid'a iya kawo shubuhi game da mana mabiya ko masu shura don malaman ahlus sunna abinda yake bayani ahlus sunna suna yaban kansu sun ma kansu suna ba wata hujja ta cewa su ahalus sunna ne suna kiran mutane yan bid'a ko yan gargajiya wannan ya kawo hada ayar qur'ani ta Allah subhanahu wata'ala ya hani walakna mujib bil alqarb bil alqarb bil alqarb Allah ya hana jewawa mutane lakabba suna jewawa mutane sunna da sunaye kuma la ta zaku anfusakum kuna tsarkake kawunan ku kai malaman suna kurin waye musu shaida su suna kan sunna ko su cikin daidai sun ce saura yan wuta ne dan uwa kullum bayani da muke yi mu ba mu taba cewa mu muna ta garanti mu yan aljanna ne ba mu wani magana abinda muke magana shi magana suna asalin mun sha bayani asalin musulunci iya musulunci shi lahiyayye sabo kiran kowa musulmi ne kowa musulmi ne kowa ya kai musulmi ne lalacewar wasu musulmin lalacewar zamani kan manzo Allah ya bada labari zai lalace abin zai zama to iri iri to wannan shi ya kawo wannan sunaye ahlus sunna dan dariqa kaza dariqa kaza hanya kaza lalacewa al'umma ta kawo kenan cewa ahlus sunna ko dan dariqa ko dan gargajiya a wani zabi ne kowa ma kanshi zabi ne kowa ma kanshi wannan da aka ce ahlus sunna wal jamaa ba kungiya wani wani bace duk da amu anan a Niger akwai kungiya mai sunan ahlus sunna wal jamaa amma asali ahlus sunna wal jamaa ba kungiya kowa bace wannan kungiya daban sunanta aka ce jama'atu zalal wani kaza amma asalin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba kungiya bace ta kowa aqida ce aqida ce mai aqidar wadatuwa da ƙur'ani da sunna kuma su ma akan fahimtar magabata na ƙwarai ba kuma zan kun yau in ce kun kaza kaza ne kurin wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa bautar Allah akan ƙur'ani da sunna akan fahimtar salafus salih to wani ya zaɓa haka wani kuma zai ce a bid'a kullum yau ma ko sabuwa ba su ce ba bid'a hasana ba suna bid'a hasana ba ai ba sunan su suka ma kansu su an bid'a ne amma sai hasana da mu san ne ba ba san annabi ce ba ba hasana ko imam malik ce ba ba hasana to kenan akan haka su suka zaka ma kansu suna su suna bid'a dan nan da yan sati ɗaya ne na wani malami cikin malamai na dariƙa iya cewa ya za a ce kurin he abin da annabi za a bauta ma Allah amma iya mamaki yaushe za a ce he abin da manzon Allah yi hai kawo ta kisa ta wai Bilal ya yi sallah kaza annabi ya mai yabo Bilal me kake na gan naji takon gaba a gaba gidan aljanna ya ce rasulullah ina sallah raka abin duniyar wallah to in ba ba yan uwa manzon Allah yana raye duk a wani ibada ya damu shi ke tabbatarwa ko koyi turi da abin manzon Allah ya yi magana ya tabbatar me ya magana bida kan shi wasu han suna mamakin ahlus sunna suna mamakin duk wanda zai ce bai bautar Allah ya da sunna sai abin manzon Allah yi to kaga kenan su suka zaba ma kansu rayuwa karshen bid'a sai ya ce dan bid'a shi ya yarda da bid'a kenan zabi ne wani mataki shi dan bori ne ma wani kirista ne ko zabi ne kenan mu yaba ce wannan hanya ta bautar Allah da Qur'ani da sunna akan fa'inta magabata na kwai ita muke so ita zamu bi shi ne kuran wanta kuran muka ce ta wadatar da mu kowa ya rike nashi mu wannan na manzan Allah da sahabbai abinda suka ya wadatar da mu wanda ya ga akwai ƙari shi ya sani kuma muna mai kira ya komo in ya neman tsira ya komo ƙalƙashin kitabu wa sunna ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata na ƙwarai wannan shine aqidar mu kuma ta dan gafe dan gargajiya dan gargajiya wanda shi ne maka zace uwaye uwaye mu da kakanni mu haka suke a garin nan kaga shi bice maka ba hadisi kaza ko malam wani a uwaye mu da kakanni mu shi bai da aya bai da hadisi da yake fasarawa kurin haka yaga ana yi ya mace dan gargajiya kaji kenan suna ne kowa za a maka shi amma ta ahlus sunna jamaa muna kan hanyar da ba ta mun bace ba iskowa muka yi muke bi kurin ba mu muka tsara ba balle mu sa wani ko mu hudda wani imaninka da qur'ani da sunna kan fahimta magabata na kware shike sai kalkadan aqida ta ahlus sunna wal jamaa yarda ka da bid'a aiki da bid'a shike sai ka dan bid'a baka da hujja kitabo sunna dan gargajiya kashi magana kenan Allah sa a gane qur'ani da sunna sai insha Allah zamu tashi aya 89 Allah bismillah Allah
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم yanzu dai ‘yan uwa nan sati da ya gabata mun yi bayani ‘yan wani su ba salam bayan babansu annabi yaƙub ya mai su su komo neman yusuf da dan wanci kuma kada ku yanke kamna samun rahama ta Allah yanzu sun dawo masar kuma sun shigo wajen yusuf alaihissalam sun mai makan kalmomi na yabo da neman agaji ya agaza musu suna cikin matsala kuma kai diba kimar kudinsu dai da jaje dai inda hadda maganar nasiha da wa'azi cewa Allah iya san masu yin sadaka yanzu daidai nan ne kenan kamar da gamanan kenan a cikin hadar annabi yusuf alaihissalam kuma su yan uwa suna mai magana akan bisan ba kowane ne sai anzi ne za ta bayyana me yace qala hala alimtu ma fa'altum bi yusuf wa akhi shine anan bayan duk wannan bayanai sai ka ce musu wai hala alimtu ma fa'altum bi yusuf wa akhi shin wai kun san abinda kuka aikata ma yusuf da dan uwan shi kaga nan cewa daga jin wannan magana wani abu ne kai na wata banna babu wanda ya sani kana ga babu wanda ya sani kurin sai kai sai ka ji karaf wani ya kawo wannan magana ya bige ka da ita shi ne tawakana shi sai da yi wannan magana ma da abin ake basu ka aka ba sun mance da shi an ce shekaru masu tsawo ne wasu shekara arba'in wasu ce shekara tamanin shi da abin an jima tun iya yaro ɗan ƙarami sa kwata-kwata babu wata alama su gani amma wannan kalma cewa hal alimtum ma fa'altum bi yusuf akhi shin kun san abin da kuka wa yusuf da dan uwan shi wannan iya karantar da kai gallazawa tun yusuf iya gida kenan a can ma sun gallaza musu tun a zaman gida ma sun shiga halin wahala hannun wa'annan yan uwana su jin kuma ya ce musu id antum jahilun nan an ce akwai ya ba kace ta da musu hankali ya ba su uzuri id antum jahilun wasu kuna cikin jahilci ba ku sani ba shi ne yasin ba suke cewa masu taƙasa kare mu ƙat tun da ake mutumin ƙware bai ƙure mutum ba ƙurewa ke mutumin ƙware idan ka mutum da lahi kai ka cika ƙaƙon ta kai kai yayin tsuntsuru a ɗan jiho mace wata kalma wanda zai gane kuskuren shi da suna hujja cikin sata tarim da Allah subhanahu wata'ala yake wani labarin wani abu da yawa kana tsakanin manzan Allah da iyalan shi ya ware a cikin matan shi an samu wata fitina da ta mata ta wakana na kishi dai abinda ya wakana shin haramta zumuwa ce ya ce haramta ya gaya mu hafsa a haramta mariya ne shi dai a takaice abinda ya wakana ya wa cikin matan ya keɓance wata ya mata wata magana ya ce kar ta gaya ma kowa amma ka san mata sai ita wannan baiwar Allah bata bata yi hakuri ba sai ta kwankwasa ma wata ƴar شان لك تهوي وإذا أثر النبي لا بدأ زوجة لا بدأ وإذ أثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به فلما نبأت به وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
yanzu nan bayan ta bar da an ce abinda ta bata hafsa ce hafsa ce gaya da magana kuma gaci gaya ma kowa sai ta hudu shi na laka cewa ko iza a sarrar na biyu ila ba'ad a zuwa ji hadisa lokacin da annabi salama ya ba wata daga cikin matan shi ya mata wani sirrin ya mata wata asiri wata mana wata magana tsakanin shi da ita mana ce ka tafi da kowa sirri ne falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alai lokacin da eh ta bada labarin da aka hana ta eh lokacin da ta bada labarin da aka ce kada ga ba kowa shi kuma wa azharahu Allah alai sai Allah ya bayyana mai abinda ka ga mata da sirrin ta tonewa eh to shin da yazo ya kira wata ki ga mata Allah ce arfa ba'du wa arda ba'd da yazo sai dan mata dan shagube ya gaya mata wata magana daga cikin magana suka yi ta faɗi magana kazawa amma wa a'ar da an ba sai kau da kai ga sauran maganar bai ta da mata ba a nan falamma na ba ha bihi lokacin da ya bata wannan labari abin asirin da ta tone ya ta wai man an ba ka haka ko waye ga wani magana waye ga maka ita ji take kishi ta gaya mata wai gaya maka ya ce annaba'ani al'alimul khabir Allah masani gwani shi ne ba ni labarin abu da kika hudu ko an ka ji an ce annabi manzon annabi da yazo me kace arafa do arada amfani wani magana ne ga wata magana ke kawo da kai kace kina akwai kawo da kai baka mai sai ka kure mutum ka ga kure a dan jibo mai kalma kalma kalma kenan nan yusuf alaihi salam ya musu wannan magana hala alimtu ma fa'altum bi yusuf wa akhi id antum jahilun ka akwai dan tarsa abun kun san abin da kuka ma yusuf dan wayan shi lokacin kuna cikin jahilci jin haka ma kenan qalu qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
jin haka cewa kun san abin da kuka ma yusuf dan uwan shi kuna cikin halin jahilci qalu a innaka la anta yusuf sai suka ce a kenan kai ne yusuf jin kai ne kenan yusuf jin kenan kanan sun gano wasan wani wasan ta wasan wani magana an ba shi ba kenan kai ne yusuf kenan a ina ga anta yusuf kala ana yusuf ce ni ne yusuf kuma wa hadha akhi da kenan dan uwan da ya rike yanzu ga dama ya dauko shi gashi gida ta kenan suna tare da shi dan uwan a fada yace eh ni ne yusuf kun wannan shine dan uwan nawa eh wa hadha akhi yanzu da yace kadamanna Allahu alaina Allah hakika Allah ya mana baiwa kaga wa aradu bi khairan sharran su sun yi mai shari amma ba su samu gurin su ba ashe su sharin suka shirya na kiyayya shi ne alkhairin gare shi ga abin da ya kawo shi kadaman nan lawa alaina hakika Allah ya mana baiwa innahu man yattaqi wasbir ku sani cewa daman duk wanda shi tsoron Allah ya hakuri wannan akwai Allah ne in dai ka ji tsoron Allah ka hakuri fa inna Allah la yajru ajra muslimin Allah bai tozartar da ladin dimi kyautatawa wannan wanda alƙawarin Allah ne tun alƙawarin Allah ne ga bayan shi in dai mutum ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya haƙuri akan jarrabawa hana akwai haƙuri ƙwarai akwai wasa akwai haƙuri irin abin da game da shi ke duk wannan abin da game shi na matsaloli bai sa shi bar hanya ta kullum musulmi ya zamanto mai munuwa lokacin da aka waye gari musulmi ba shi da alƙibla to babu wahala ka aka irin tashi hankali ka rikice ka bar hanya yanzu kana da alƙibla diyan da aka yi kana da manuwa ka san kuma zamu jarrabawa ta rayuwa ko me yazo talauci ne me yazo yi kokarin tsayawa kan hanyar ka yace duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya hakuri to fa inna Allah lalle shi Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin bai tozartar da ladan masu kyautatawa wani alƙaunin Allah ne me suka ce yanzu قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله yanzu kuwa sun iya faɗin haka suka ce tallahi mun rantse da Allah laqad atharaka Allahu alaina lalle Allah ya za ya hihita ka akan mu abin sai gurin da Allah Allah shi mai daraja ba sai hanawa abin sai gudun gashi ne wa kana suke tabbatar da bakinsu lalle kad asara kallahu alaina lalle Allah ya hihita ka akan kin abin da suke musu sai wa kana na matsayin wannan yaro ko daraja da Allah a cikin su to gashi dai yanzu Allah ne ya zabe shi can da sana ga uban ne to ashe wannan haka Allah bai baiwa Allah ne ya zabe shi ya hihita su akan shi tun a wajen uban kuma gashi ana lalle atarakallahu alaina lalle Allah ya hihita ka ko ya zabe ka akan mu wa in kunna la khati'in mu kuma lalle mun tabbata mu masu laifi ne sai mu kutu'ina ba khata al khati wanda laifi da gangam da khata ba na kuskure ba lalle ke sun yanzu sun yi laifi kuran dan ba magana nan jayayya shi aka ma abun da da abun a boye yake yanzu ya bayyana a fili eh banna ta bayyana a fili yanzu jin haka ya ce musu قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين kaji dai qal la tasriba alaikum al-yawm yace a yau ba maganin zargin ku kenan yau ku huda mana ku mance abin da ya huce ya huce eh la tasriba alaikum al-yawm a yau babu wani tuhuma ku da wani zargi a yau yau ba ba ran ta zargi ba zargi ku a ku kaza ku kaza a yau babu wani magana kenan ba magana mai do baya eh ba magana mai do ba sai ma ya gafiru lahu lakum kaji ya kamar Allah gafarta muku ko cewa Allah zai gafarta muku kurakuran kuma da kai wa huwa arhamur rahimin kuma Allah shine mulki jinkan masu jinkai kenan ku neman rahama ta Allah Allah gafarta muku kurakuran ku yanzu kenan yanzu bai neman tashin tashina a aiji da wani magana yanzu ga abin zakurin اذهبوا بقميصي هذا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
yanzu kai tsaye yanzu ga abin da za a yi kuran yanzu ce izhabu bi kamisi haza sai hudda wata riga an ce riga ce ta musamman tashi dai Allah alam cewa tun ta haka ce aka sa mishi kaza dai shi dai wata riga ce cikin rigar shi yace ku tahi da wannan riga ta ba kuma yace fa'alu ala wajhi wannan riga da kun je ku je wata a huskar babana ya ati basira ta ji cimar kuna jewa a huskar shi zai zo kai tsaye ganin shi zai dawo wani annabin allah ne ya san da haka ya basu garantin cewa kuna sa wani riga idan shi ganin shi zai dawo kai tsaye kuma yanzu kenan abin da ke nema gare ku wa a tuni bi ahli kuma jami'in dukan faru gaba ɗaya gidan ku tattaro ɗin gidan gaba ɗaya ku kawo mun sunan eh gaba da gidan ba mun gaba da ta tarota a kawo mai tana wani yanwa shi ne shi ne harkon asalin zuwan banu isra'il masar fami ce guda ta yaƙo nan su ce mutum saba'in tamanin su don fami ce guda ɗiyar jikoki ɗiyar da jikokin su ne gaba ɗaya don gina ne gaba ɗaya ka ɗauko su ne asalin zawwal banu isra'il garin masar shekaru tun suna wannan 'yan jama'a famikin guda zawa fir'aun shekaru masu yawan gaske da malaman tarihi na cewa malaman tarihi na cewa kahin fir'aun ya zo sun zama al'umma mai yawa a masar amma suna nan hayo baki ne maimakon da su baki ganin an san zawa suka yi kuma sun rike addininsu na uwa da kakannu su bi su bautar da ake a masar ta gumaka yanzu kan suka ware ake gane su fahimit masu kitabin gasar kabilanci suna nan a warci suna cikin garin amma a warci suke ana musu kallon baki har Allah ka fir'auna na Musa ya ce lokacin da Musa zai fir'aun sun kai dubunnan ɗaruruwa wasu dubu ɗari shida dubu kaza dai su sun kai al'umma mai yawa a masa wanda Musa a aikin cikin aikin Musa zuwa ga fir'auna aya ko ɗauke su yanzu daga garin bakunta na Masar su koma gida Palestine shi ne wani abin kasa hayo a cikin rigima cikin tarihi tsakanin wannan yahudawa da yan yanki wannan abin kaga a nan kaddara wannan wani annabin allah ne kuma lalle akwai annabin ƙur'ani allah ba musa umarni ya ɗauke su daga masar ya maida su asalin garinsu na palestine a wancan zamanin musa shi ne annabin allah mutanen masar mushrikai ne haka a wancan garin mutanen palestine ba musulmi ba ne ba kawurai ne kenan a wata iya jagorancin al'umma musulma to har shi sa a yau har yanzu ke kan wannan gida yahudawa kamar wasu kaɗai suke da haƙƙi a filistin alhali ba sun da musamman ce ba ai yaƙub a cikin misali gari guda ne sai wata fami ta huta ta tai wani gari fami yaƙub ne iyalin yaƙub ne su suka suka tai masar tsawon shekaru yanzu suka misali sun na misali muna gamsa da garin da magara sai wani bada magare ya je kano ya zama na ya yi alamai albarka a kano ran nan haka ce ya dawo za a yi kore misali ya dawo Nijar ya dawo da makarar ya ce babin haƙƙi a da makarar shi haka ne wa ‘yan gari ne ya huta yanzu ya dawo tun ba kawai kuce kuma garin wa ba mai haƙƙi ya ku wannan kuma wata fami ce ta wata ta dawo kuma dama a garin daman da mutane ya fita bar su har musa da ya dawo wurin ya ɗansu ya za su ce bisa yaƙi sun ga gari ne zamanannu masu ƙari suka sa da musa wannan mutanen mutaka suna na ganin bumbi bumbi ya ƙasu bumbi ya shiga mai ƙanan garin kenan al'umma ce zamananna har yahudawa suka kasa shiga garin don yaƙi suna tsoronsu to zai garin bako kake wani shi zalunci da ake a duniya daga wannan tarihi ne suke cewa su suka yi falastin mazalimci ne shirme ne a cikin zamanin annabin allah ne shi ke jagoranta al'umma aka wasu izini ya shigo ya yaƙi wannan kahure ya kawo sharar allah to dai wa'annan 'yan jama'a shine asalin zuwansu kenan masar daga famin yaƙubu ne kayan musa zo sun zama al'umma masu yawa wani shine da asalin tafiyar masar ya ce yanzu ku zo mun wa a tuni bi ahali kuma a jam'in ku zo mun da iyalanku gaba ɗaya idan ku kamo suna masar yanzu هي ولما فصلت العير ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون yanzu nan ai daga masar ne shi yusuf ya aika wani wa ku koma gida ku tahi da wannan rigatawa ku je wata idan babana zai komo iya gani kuma daga baya ina nema ku zo min da iyalanku gaba ɗaya nan yanzu wannan tawaga ta tashi alaka yawan labari wallan ma fasalatul iyar lokacin da wannan tawaga ta ɗiyan yaƙo suna barin masar suna huta daga masar kurin daga barin masar kurin ƙala abu shi baban su iya gida hikimar allah ce uban iya gida yake ce ma jama'a da famun ta gida inni da aji da riha yusuf kani wa ina jin kamshin yusuf wa ya ce gaya masu gida allah ya kai mashi kamshin tuni suna barin garin allah ce kurin shi iya gida ya ka ce famin ta gida iya na gida jikokin ni wani ina jin kamshin yusuf wa laula an tufan da duni ba dan ba za ku ce wani ai na shirbice ne ba amma dan ba za ku hotar da ni ku ce na shirbice gaskiya ina jin kamshin yusuf sun suna gani abu ne wanda ke biyu wani abu ya tsawo kamata da ɗaɗɗanya ce in ba don ba za ku hotar da ni ba gaskiya wannan ƙamshin su gurgiji ina jin ƙamshin su gurgiji ƙalu tallahi قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم kaji abin kuwa da ya gudu shi suka ce ƙalu tallahi sai mun rantse da Allah innaka lafi dalalika alqadim kana wala mun rantse da Allah kana nan cikin wannan shugaba ta gata kamar shirme mai shirme kana cikin har zata yi wannan wannan shirman naka mai ka za ka kamar shirme ka shirme har ka da nan kan bar hanya ka bar hanya abinda tuni a ta gama ta ka kike da zo ka bar hanya eh yana magana magana kamshin zubu kamshin zubu to tunda tsawon shekaru su zaka sai ga abin kamar shirme ne ba gaskiya bane ba kana nan cikin fatanka da daɗe daman tsohon abin gafurin ka kasa komowa shi kenan zai yayi magana shi ya ji ƙamshin yusufu sun ce shi mai gaskiya bane ba to ana nan kuwa falamma an ja
an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni أعلم من الله ما لا تعلمون Allah kuma kaga yanzu da shi dai ya ce iya jin kamshin Yusuf sun ce ba gaskiya ba shirme ne to ana nan kuwa shikenan falamma an ja albashir lokacin kuwa da wannan mai albishir mana mai zauwa da riga ya bashi labari an ga Yusufu mun gan shi a raye har ma ga shaida wannan mai bishara iya zauwa kamar can yusuf ya gaya mishi ka je wata a huskar babana alƙahu ala wajeyi sai je ko riga ko a huskar uba kai tsaye kuwa fartar da basira kai tsaye gani sai ya komo sai ka shi garau kurin garau ya komo da gani ya dawo garau a lokacin tsohon sai ke ce ma wani ya ƙara alam a ƙullakun inni a alamin lamar ta alamu daman ba na gaya muku ba can da kuna ce ina shirme daman na gaya muku ina da wata masaniya daga wajen Allah abinda ku ba ku da wannan masaniya don na sanar yusuf iya rayu mutu ba gata yau ta tabbata da suka ce ƙalu ya abana قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
ƙalu yanzu kuma kai tsaye dukkan abin ya tabbata ne kalu ya abana suka ce ya baban istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ya baba yanzu dai kawai gidan ka tashin takina ko dan ka roƙa mana gafara babanmu ka roƙa mana gafarar zunubar muka yi laihin da muka yi kurin gafarta mana roƙa mana yannan sun sassi na yi kurin ka roƙa mana gafara ta Allah lalle mun tabbatar da inna kunna khati'in lalle mu masu laifi ne kurin baba ko za abin da muke nema a roƙa mana gafara Allah kaji qal
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم yanzu tsoho ana cikin farin ciki yanzu ba magana za ta ake masu a kan iya ce alam gafin lakum ko kai tsaye ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi kenan an ce ya jinkirta addu'a har zuwa wani lokaci da ya dace ta ce sun dai na ƙarshe me shi dai ya jinkirta addu'a ba kai tsaye ba ta saufa astaghfiru lakum rabbi sannu kenan a gaba zan roƙa muku gafarar ubangiji haka saufa zan za a yi shi a gaba ba kai tsaye ba eh zan roƙa muku gafara ta ubangijinku kuma innahu zaka magafara ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim kuma daman shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne ga bayin shi dan ka kusare zaka magafara ubangiji ko yanzu kenan yanzu abu ya kare labari ya zo tsohon sa labarin da me saura yanzu ka suna babu zama babu zama ya kama hanya a me tsayi me wai kai tsaye kuran me zai me ne Allah ce
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين na'am yanzu kenan Allah ya gaje ta mana labarin yanzu an taso daga can kai tsaye kurin sai ga su a fara Yusuf an zo wajen Yusuf zamu ce wajen Yusuf alaihi salam falamma dakhalu ala Yusuf yanzu kenan ga yan gidan gaba da sun taso da tsoho da duk famin gaba da yan gidan falamma dakhalu ala Yusuf lokacin da suka shigo yin Yusuf awa ilai abawai sai tattaruwa mana ya yi ɗoko uwayen shi ya tattara su a inda yake mana ya ba su masarki nan kalmar awa ilai wanda ibn kasir ke cewa kasir mamu shokani malamai sai maganganu da yawa kan wannan magana me yasa suke yin magana na an ce awa ilai asalin iwa kaman ka ba mutum masarki ne a gida to an ce awa ilai abai kuma ce ya ce kuma ce wakalar da kuma misali sha al'amini ku shiga masa to a ina shi da aka ce ya tattara su a masarki ko mai kanzu kuma ku shiga masar sun suna ce kama ko takadimul ta'khir kenan kamata a ce wakar da kullu misra ko mata kunci awali ta bayan shiga mata kunci awali ne amma nan gaskiya kamar da imamu shukani kai na gabi wannan imamu qurtubi ne gaskiyar magana a bar magana yanda take ba abin da wata bukatar duk wannan kai da kawowa cewa kowa san irin sarakuna manyan mutane za a wata wurin kare yake a wajen wannan taron akwai hema da ake kawawa ta manya kenan iyanan za su zo a nan kenan ya musu taron farko a bakin gari shi ne nan ke shi awa ile ya ba su masarki a nan inda yake taron su yanzu bayan tattaunawa an tare su ta kwan wakala kuma ce yanzu kuma mai kunsu mace dukkan masar insha Allah yanzu ku shiga masar yanzu kenan ya ba su garanti wa dukkan masar insha Allah amin ku shiga garin masar cikin amincin Allah yanzu kenan ya ba su garanti wannan gari namu ne kuma ku shiga cikin aminci nan da uban da duka yan uwan gaba daya kada da kudu misar insha Allah amin wace ku shiga misar in Allah daga kuna cikin an an akwai tabarruk neman mai da komai zuwa ga Allah nan da kenan suke nan bayan ya tare su kuma aka kama hanyar shiga gari ya ba su namunin cewa ku shiga wannan garin cikin amincin Allah yanzu kenan an je gari sai ina sai wada ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا الله أكبر وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء
yanzu kenan an zo har da yusuf alisala wa rafa abawai ala al'arsh yanzu ya ɗora uwayen shi akan gadon sarauta eh yusuf ga uwayen akan gadon sarauta wa kharu lahu sujjada nan kenan uwayen da ƴan uwan gaba da gasu nan sai suka faɗi ga yusuf suna masu sujada yan wa kalmar sujada malamai na ayin tsaye da kawo a sujada mana su yi sujada malam lillahi ga Allah haka suke ce don wa kauce ma yin sujada ga wani su yi sujada lillahi wa yusuf kama alƙibla ne wani ina gasa imamu shokani zai imamu kasance ta wanda wannan ba ka yi wahala ne kaka ba kanka wahala tsaya kun abu inda yake Allah ibn Kasir ke cewa Allah ke haramtawa ke halittawa shi ke shar'anta komi shi ya shar'anta ga wasu su yi sujada ga wani ya haramta ma wasu ne matsala shi Allah shi ke abin da so wannan wannan kurin ka bar abu yanda yake a ina ina sun kuyawa ce aka yi wane ne kurin tsaya a nan sun yi sujada kuma Allah bari labarin kai ya haramta ma kai ga wani nan yan wa ƙarƙashin wannan aya shi ne fitina a yau wadda take kasance ga musulmi maganar sujada ga wani sama ta ɗaukar sunkuye ne ya zaka wannan ga ai ga yusuf alaihi salam ai uwayen shi sun wasu ne sujada dan wadda farko kullum ba mutane misali sab kullum mutane san zuciya ke mamun su a nan kasan masu irin wannan dogara da irin ababe ana musu sujada ana haɗuwa ana musu gaisuwa a sunkuya ko a tsaye ko a tsugunne amma da kai ga kai goshi abin ya nisa wallahi wallahi da ido na da ido na ba labari da ido na wallahi cikin manyan malamai na nan wani suke da wani aƙida ta duka ma wani wallahi mun je wani gari mun je wani gari da shi a yamma ne ma nan ce maka a cikin masallaci wallahi wani babban malami cikin malaman suke girmawa muna tahiya bai gan shi ba ai da ya waiwaya da ya gan shi wallahi da ya rub Allah inda ya kai ga kushe shi ni zai mace na samun ba inda ya hwada a gaban shi ya yadda rawanin ya yadda rawanin shi don karkata da kai rawanin ya jana shi tura rawanin shi ya ce wufin hwada a gaban shi Allah inda ya kai kushe shi ni zai mace na isa hannu a ƙasa Allah ni irin haka wallahi ba labari wallahi Allah ya shaida haka nan wallahi to irin wannan su suna kawo irin wannan manganin ɗan wa magana shi ne kama imamu ƙurtabi Allah cikin shi rahimahullah cikin je aka ce madan malikawa cikin tafsirin shi jami'in da ya kama ƙorani aljami'in da ya kama ƙorani ƙarƙashin wani aya mutum ya diba ya yi adalci ko diba gaskiyar magana duk ya karo masalolin da maganar sun koyawa wajen gaisuwa ya ce wannan abin duk da haramun a musulunci mace ya zama mata al'ada a garin masarawa ya fita al'adar musarawa su wani ya duka a duka malami har ma wani zai bata rai idan baka duka mishi ba kamar yadda ake a nan idan ga wani malami kawai hannu a tsaye ya ce baka ladabi haka suke cewa shi kuma sai mai bayan duka sun koya kuma zage ka inda mutum ban zai ne wani baki wani kirma ba girin ma ta sun koya ba ta bace ba wannan ya kama gangaru cewa wannan al'amari na yusuf alaihi salam wata shari'a ce ba tamu ba ya ce abu ne sananne ce itifaƙin al'umma wannan mamu kudurgin wana mamu kudurgi ya ce maganar sun kuyawa wajen gaisuwa ko su jira ga wani haramu ce ga wannan al'umma ya kawo shi wuce misali ka ruwaya wadda abu dawud ya rutu ga ibn maja ruwayar da annabi sallallahu alaihi yake akwai ruwa da ta imam bukhari ya kawo ta ya kawo ta ta cewa an suna hujja akwai kissa ta sa'ad bin mu'az abin da ya wakana a handa manzan salama ya ce da mu'azi ya zo mu'azi yana cikin jiya a masallaci za a yi sulhu da yahudawa bayan abin haza bayan kai bayan abin handa a cikin sulhu da za a yi kai ta banu kureza banu kureza banu kureza afwan annabi ya ce a je a zo da sa'ad dan ciwo ne da ya ji a handa yanzu iya cikin jiya wannan ta wakana ta abin kureza banu kureza sai ya ce ku je ku zo da sa'ad ya zo sun amince duk abin da ya yake ni hukunci za a musu yahuda banu kureza wanda ya ƙici su ne suka ce sun mai kauya abin da manzo Allah yake akan su wa ku sai muku hukunci sai mun zabi sa'ad bin mu'az da abin da yake akan mu yarda aka je aka zo da sa'ad bin mu'az a jaki da aka zo da shi da ya tunkaro sai manzo Allah ya ce masahabai ƙumu ila sayyidukum fa anzilu wannan fasihi ce kurin ƙumu ila sayyidukum to su da yake suna neman madogaran banna su jira ga wani ya ce a wannan ruwa ya kaga manzo Allah ta yi qumu ila sayyidukum ku tashi a ce wata ruwa ma dakin Allah sai suka sauya abun ta sa qumu ya ka mu ko a ce ila ta ka ce qumu li sayyidukum aka juya harafin aka juya jahilai annabi ce ku tashi dan shugaban ku ke ne zo sun yi tsaye ci nan manzo Allah ne da sa'ad ya zo ya ce a yi tsaye alhalikin Allah ne ruwa ba haka bace ka koma cikin kan gani ka koma sai bukhari ko sai sabu sunan cewa qumu ilani ku tashi zuwa kenan ba a tsaye bane ba a iya kan kayan zo ku je bana ku tariyo shi kuma yace fa anzilu ga dalilin ta tage shi dan ku je ku sabko da shi daga saman jiki amma anan suke cewa wai wai hujja ce ta a tashi a yanga manya bayan wani imamu qurtubi ya karuwa ya dai dauki mashuba ruwayar da hatta imam bukhari cikin adabin mufrad ya kawo ta ya babu na musamman imam bukhari ya cikin littafin ba kariya da kiyamul rajul kariya da kiyamul rajul baban karhanta kin tsayuwa dan wani imam bukhari baban haka abu dawud haka ya baban baban kin tsayuwa ga wani ya kawo na ruwayoyi anas bin malik yake cewa ba wanda muke so mu gani mu ji dadi mu karama kamar maganar manzan Allah da idanmu sai ce amma duk da muke so mu ganshi mu ji daɗi idan mun ganshi ba mai tashi a cikinmu saboda saboda mun sai da manzan Allah yake kin haka yake hana haka kin manzan ya hana kun ba a mishi wannan na gangon littafi don zauce bin malakawa ne littafin da imamu kurtubi ne haka ya kawo ruwaya wadda suna abi cikin suna abi dawud manzan Allah ya sanar cewa mana ahabba an ya tamattalin nasu da hukuki yaman farka ba wani haɗin na misali ka ce dun mai so idan ya zo a yi tsaye ci haka yake so to misali ce tun daga duniya ka kama falasa a gidan wuta ruwa ta suna bidawu kuma shi a naman kutu ya kawo na ruwayar to ita ta ina da asalin ma'auya ma'auya radiyar anu ya huto daga gida sai wasu kai wani ci sai wani ci yake tashi ya haka sai mawuya ya ce gaya musu gaske magana wannan abin haɗari ne ya kawo su wannan ruwaya kenan yan wa ya ce ta wata hujja mutum a yau zai dogara cewa wai an wani ya zo a yi tsaye ci ko a duka wajen gaisuwa ya ce abinda duk haramun ta ba wata hanya ya ce wata madogara da wani zai kawo maka ta ka haɗu ka duka wajen gaida wani din ya kama ganin duk wasu cibo ya kawo kuma ya ture ya ɗan uwa mai son zama lahiya girmama malami a zuciya take da wasu ayyuka na alkhairi amma a hali a yi sujada a duka ko a sun kai duk wannan na kuma haya kawo ruwa ta tsama turmizi shi ma kuma wa turmizi wanda magana da manzo amma magana tambaya ɗaya idan ya gaba da wani zai sun kuya mace la sun kuya ma annabi ana sun sun turmizi sun kuya sun kuya ko da ana kiran sun kuya larabci a sujud ba a ma kowa sai Allah yan waɗanda ababe sai su ce ai ahlus sunna ba su da ladabi muna da ladabi ladabi kowa da nashi akwai na Allah Allah bai tarayya da kowa ladabin da ake ma Allah ba a ma wani a duniya gaba dimtsin shi Allah kadai ake bar ku'i a sunku ya kai a kai goshi haƙƙin Allah ne kadai kan wani yaudare ka da sunan karatu ya kai kai baro ka ba a sujada ba a sunkuye ga kowa kun ba mu muka ce ba manzan Allah ya hana kuma ka ɗauko littafi ne mamu kurtubi ka karanta jama'a su karanta su gani kan a hannun su a ba nan ba ne mu makaranta muka karanta muka muka mu kuma don sauke amana ba yau abu da ba na ra'ayi ko ba muna muna da kumiya muna da kuma jiran malamai amma ko na kowa da haƙƙi shi daidai na shi wannan ana sahabi na anas shi anas bai ma komai yawa yawa da hidima kullum anas bai a komai a rayuwar shi bai komai yawa da hidima kullum kiwa annabi amma yace ba ma tashi ruwa imam bukhari ya kada cikin adabul mufrad yace ba ma tsayuwa dan wa ya kai shi balle wa shi balle kai shi kan haka dan wasu na zira mutane ayi hankali sujada ba amma kowa sai Allah kun ba mu muka ce ba eh na mu karanta wace Qur'an ladabi a girma mutum ta hanya daban amma haƙƙin Allah ba a ba wani don girmawa yanzu dai nan shi yusuf alaihissalam wa rafa abawai alal arshi ya ɗora uwayen shi akan gadon sarauta wa kharru lahu sujada sai suka haɗu suka yi sujada gare shi nan kuma ƙarin hujja ta kullum mutum bai madogara idan aka ce wannan hujja ce wai ana ta wa kafin lahuma janaha zulmi min rahama wala ala anasu kun sa ayata qur'ani wa kafin lahuma janaha zulmi min rahama to kana da huki da aka ce ka fara ka sarta ma uwaye to kana huki min hukin ka hannu ka fara da hannu mutum hukin ka wa kai gushi kasa kenan wa kai zai uwaye wai a fara su da wasu ga wannan ayewa to idan ka ce wannan magana ce to ga manzon Allah kada sarrafa ko shi Allah yake mishi umarni wakafi da haka da mummuni annabi hado ke da ɗan mutane Allah ce manzan Allah wakafi da haka da mummuni ka sassaftar hukuncin ga masu imani to in hado wace annabi ke hado yana gada masu sahabbai in ka ce wani ayat zaka kawo wakafi da haka da mummuni zulli zaji lubna rahama to ga manzan Allah ne umarni wakafi da haka da mummuni mallaka muna ka sassaftar da hukuncin ga masu imani kina annabi hado ke ya gada sahabbai kenan ko kasan kasan bai wakana to kenan ayat nan ana magana da isti'ara ce ta maganar tausayawa ka tausaya ma uwayenka aka annabi umarni ka tausaya ma al'ummarka kullu shine me yake isti'ara ga huce asalin kowa sanin da kaza take in ta gis har sirri haka da kadiyanta yanzu ka taro su tana musu haka san ta tare ko to shi ake isti'ara kai ma ka tausaya ma uwayenka abin ana kana kalmar wajen tausayawa ba wai haɗu ba a wani wani sujada bane ba kuma idan haka ne yanzu kenan in ka zama gwamna ko minister da yi wani zubarar suna gada ku an haka ne a shi yusuf uwayen su kwaɗi ba shi wani gasa ba shi yusuf uwayen su suka sujada yanzu kai ma zan ka zama minista a yanzu ka zama babban malami da yi wani zubarar suna ranka dade suna gaida ka uwayen ka ko an kawo na ayi da anan uwayen da suke sujada ba iya ba ɗa ba da bai uwayen da suke sujada ga ɗansu kenan an hau wannan karkawan ayat kenan za ci uwaye za su ma ɗa sujada in ya samu tsaye a duniya ko gwamna ko minista ko zama malami uwa su fara su ma gaisuwa sun da kaga qur'ani to ba haka bane ba haka bane wannan wani abu ne Allah subhanahu wataala ya halitta a shari'a su wannan gaisuwa in wata in wasu ku ya ce sujada ce dai Allah ya halitta musu kuma annabi Allah ne yake magana eh wa rafa abu ala al'arshi ya ɗora uwayen shi akan wannan gadon sarauta wa kharru lahu sujada sun wari sun yi sujada gare shi wannan imamu ibn kasir nake cewa za ga wannan magana masu magana ba ta wurin zama masu cewa wai wa kharru lahu wasu hada lahu ma'ana lillahi ne to ayan kamance can baya me yace ra'aytuhum li sajidi shi Allah ga ce ce na ga suna mun sujada ya ga Allah lakawa sun ta bi da ba wuri ba ba hanyar shiga ka sada wannan abu kurin shi suka su da kuran ka huta kuran eh a can can ba da a cikin mulki ne a ce ra'aytu mun sai na ga suna mun sujada sai ya ce wai Allah da ka ba shi akwa ba kurin sun mai sujada wa qad ya abati yanzu kenan bayan ga tsohon shi ga ɗan uwan shi a cikin fadar shi yanzu yake dauko tsohon magana can gindin tushen matsalar tushen matsalar gaba daya ya ce ya abaci ya babana haza yanzu ne ga uban ga yusuf akan ganin sarauta ga uba ga uwa na masu a ba uwan shi bace ba ɗalewar uwan shi ce tun gaba kan gaba a kasar gama da cikin da cikin wani tafsiri a na ai halaki ɗalewar uwan shi ce halaki shi ce uwa ta mutu tun da zaka zaka za tun da gaba kan gaba ne Allah ce ma uwayen shi Allah san hala Allah a cikin Qur'ani ya magana da hala ya magana amma ya magana ummu to shi Allah ce abai uwayen shi kurum Allah ce tsaya nan kuka huta eh Allah ce uwayen shi guda biyu ga uwayen akan wani gadon sarauta ga ƴan uwan shi gaba daya wanda suka mai makirci suka da masu halakar da shi dan adawa kurum to yanzu ga su don a gaban shi kowa an soke da gare shi yace ya abati ya babana hadha ta'wilu ru'yaya min qabl ya babana kaga dai wannan ai can ya mulki yace ya ga rana da wata da turmamu goma sha ɗaya suna mai sujada a asalin shi ne abin da mulki ko shi ne ya gaya uban ga baba ga mulki waɗanda na ga rana da wata da turmamuwa goma sha ɗaya suna mini sujada shi uban tun a lokacin nan ya gano da wannan matsala zai samu matsayi wannan su mai sujada da aka yi yanzu he yau ne abin yawa kana shi ne aka ta kai da kawowa ya ce babana ya baba wannan wa shi ne fassara ta mahulki na da na yi kahin yau ga shi dai kada ja'alha rabbi haƙa ubangiji na ya sa wani mulkin yau ya zama gaskiya yau mulkin ya tabbata gashi a aikace ya ce wa kada aha sanadi iz akhara da min sijin wa ja abu kuma bada ta da karama yanzu sai ki dauko ta magana ran karamci bai so ya sa musu wani kumci a zuciya ya tada musu abin da ya huce yanzu sai ki dauko abin da huce baya ya ce yanzu gashi dai wa kada aha sanadi iz akhraja min sujud yanzu da yake ubangiji na ya kyautata mini iz akhraja ni min sujud lokacin da ne kaso jarabawa ce yanzu ya dauko hutawa daga kaso kaga bai dauko ba hutawa daga rijiya kada ko iya ya dauko ta iya ya dauko hutawa daga rijiya kada kada hutawa daga rijiya a na ko matsala za su za su samu matsala za su kumya duk wani abu zai kawo musu kumya samu damuwa sai kauce shi eh sai kauce duk wata matsala gare su zama ya ce a yau ai zama ya ce a yau babu zargi la ta tariba alaikum yau eh yau babu zargi babu zargi yau sai duk wanda zai kawo musu zargi sai kauce shi yace baba wa kad ahsana bi ubangiji na ya kyautata mini idza akhrajani min sijin lokacin da ya huddo da gidan kaso wa ja'a bikum min al-badawi ya medo ku daga karkara wancan garin zawwa masar dan tayo zama ban birni ya kawo ku daga kauye ya kawo ku babban birni kaga kuma wannan ya ce min ba da an nazaka shaitan bai ne wa bai ne kawai kaji kai yanzu kanan ya ɗauke musu laifi ya ce wani abin babu yawa kana ba lokacin da shaitan ya sanya wata adawa tsakanin ni da yan uwana kaka kenan zai shaitan ya zarga ba su ba har su ba su ya kauce mazargi eh lokacin da shaitan ya soko adawa tsakanin ni da yan uwana ka gani ɗan uwan ikhwati ka gani ɗan uwana hazkar ɗan uwan shi ne kuma shaidan ne ya gare su ka gani babu zargi ya ce inna rabbi da tifin limasha lalle ubangiji na mai tausawa ne mai cikakken masaniya ne kan duk abin da ya so ke yi kaga wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala tun a wancan zamani Allah ya bada mu Yusuf alaihi salam uban mai fasara tsawon shekaru masu yawan gaske kusan cewa kullum cimta bawa wannan isa ta zanto darasi ga mai imani kullum ka shiga jarrabawa ka koma ga Allah baka san ba abin da Allah ke nihi da kai da yawa jarrabawa take zamantowa alkhairi mai girma ga bawa an ba bai taba samun abin kaga nan dalilin jarrabawa Allah dan ba da haka ba me zai ka shiga rijiya da kaga daga rijiya Allah kaddara zuwa masar duk abubuwan hanyoyin da Allah tsara miki sai ya bi su ne zai ya kawo wannan matsayin da ya samu a yau matsayin samun wannan sarauta kaga filin ni mai sharri amma abin ashe alkhairi ne gare shi har su ma alkhairi ne gare su yace inna rabbil tabi ma sha innahu huwa al-alim al-hakim lalle ubangiji na masani ne kuma gwani ne mai hikima ne abin da yake shiryawa me yace kuma rabbi
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنواع yanzu duk wannan abin da yau kana ga ƙarshen lamari duk wannan jarrabawa ta rijiya ta kaso ta fitinan mata dindin su gaba ɗaya rayuwa ta ƙare gaba ɗaya a yau ga abin da wannan bawan Allah ke guri yanzu ga zuwa sunan isuwa islam ya koma ga Allah duk abin da Allah ya komi rab ya Allah ya ubangiji na kad ataytani min al-mulk ya Allah na ce kamar ya keɓance wani abin tsakanin shi da Allah kuma zai Allah ke ba mu labari ya ce ya Allah ya rabu tsada a ta yi minar mulki ya Allah haƙiƙa kaban wani abu daga cikin mulki minar mulki kaban wani abu daga cikin mulki Allah wa allamtani min ta'awil al-hadis ya Allah ka sanar da ni daga fasarar mulki eh zakka sallar ladi me ma'anan maholki ya ce yanzu me yake cewa fatirar samawati wal ardi ya Allah makagin halittun samai da ƙasai Allah ya kowanzu Allah ya Allah makagin fatir mana fatir wanda bai gani wajen kowa ba ba inda ga mudan Allah kai ne fatir samai da ƙasai kai ne makagin halittar samai da ƙasai Allah yanzu ya ce an ta wani fi duniya wani akwai Allah kai ne masoyina kai ne majibincin lamarina duniya da lakara Allah kai ne waliyina duniya da lakara kama da wannan kalmomi da suka zuwa ga shi dai godiya ta mulki sanin fasarar mulki eh wannan ƙarshe yake cewa tawaffani musulma babban guri Allah ina roƙonka Allah ka amshi raina ina musulmi kaji babban guri musulmi tawaffani musulman Allah ka amshi raina ina musulmi wa alfiqini bi salihin Allah ka gama ni da mutanen ƙwarai dan wannan shine babban gurin mai imani duk mai imani duk akai a kawo kai fatar cikawa da imani shine shine wasiyar yaqub rata mutum da wata musulmun shine babban gurin musulmi ya cika da imani haka yake roƙon Allah Allah ka amshi rai na ina musulmi kuma ka gama ni cikin layin bayin Allah na ƙwarai duka wannan mai Allah ce
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
na'am zalika min anba'il ghaib in wadi wannan wani abu ne ya wakana ga wata al'umma wadda ba tashi ba kabila wadda ba tashi ba yanki inda ba nashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma ke masa labarin abin da suke da alaka da shi amma labarin tun farko dalla dalla tun farko kin zace shekaru masu yawa dalla dalla dalla dalla kamar a gaban shi akai kuma abin wani masani su ba su labarin ba su labarin cikin labari duk wajen kwashe ne ga labari na kan asan kasas sun daga farko Allah ce zalika min anba'il ghaib wannan wani labari ne na gaibu nuhihi ilaik muke maka wahayi shi wahayi ne eh wahayi ne maka maka shi wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amarahum ai sun san sarai lokacin da aka yi shawara tun ta farko a shehu yusufu mu kashe shi ko mu kore shi ko a sa a rijiya ba ka shawara ba ai bakka nan aka yi eh bakka nan lokacin da aka yi shawara ta farko ta shi shiga rijiya bakka nan aka yi baka wajen su da ajiyar amarhum ko mu yamkurun lokacin suka yi shawara suna makirci ga wannan bawan Allah ai kai manzo Allah baka na wannan abiyo kana an kada masa labari dalla dalla kamar a gaban ka akai ina ga wannan shi ina ga mata matsaya ɗan uwa wannan ina ga mata matsaya sai mu tashi sabon magana insha Allah kenan dan wuta cikin abin da ma shi ne bakin dai abin da ya baka wannan shi ne wannan kisa kana bawon Allah sun farko hakkar shi kuma zama ki zartin cewa dai kudin ka ga dai abin da Allah ya niyya wani bai hana ba eh abin da Allah so wani bai hana ba kuran kuma dan ga a cikin jarabawa ka koma ga Allah kuran eh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته